من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله فإخوتي في الإسلام جاء ذكر القبر في القرآن الكريم في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال أيضا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره وقوله تعالى أيضا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون وقال تعالى أيضا حكاية عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي كتاب الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لهيته وقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل من من منازل الآخرة فإن جاءه فإن جاءه منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينجه منه فما بعده أشد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه أقول ما قال إن صوما فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah mai girma da buwaya muna gode masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda shi Allah ɗin ya shirya shine shirye hakanan wanda ya bata ba za a sa mai shiryar da zai shiryar da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bautar cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne ya zo da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah sirran wa alaniya wannan wasici ne na mutanen farko da ƙarshe kamar yadda Allah ya nasanta cikin alkur'ani na yi wasici gare ku da wanda suka gabaci ku cikin ahalar kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan wannan yayin uwana cikin addinin Allah an baton kabari ya zo cikin alkur'ani mai girma a ayoyi da yawa daga cikin misalan irin waɗannan ayoyi akwai ayan cikin suratul infitar da Allah ta'ala yake cewa idal quburu bu'thirat a yayin da ma'abuta kabarruka za a ta da su za a ce su fito fa iza nufika fihi ukra fa iza hum qiyamun yanzurun a lokacin da Allah ta'ala ya ikon sa mutanen da suke kwancikin kabarbura Allah zai ce su fito a lokacin Allah ke cewa aliman nafsu ma qaddama da akharat a lokacin ɗan adam zai san me gabatar na alkhairi me jinkirta na alkhairi ko me gabatar na shari me kuma jinkirta na alkhairi Allah ta'ala yake cewa ya kai dan adam menene ya ruɗe ka game da Allah ubangijinka me ye jin daɗin wannan duniya da har za ka ruɗu ka bar Allah ka ruɗu ka bar bin dokokinsa ka ruɗu ka bar manzonsa ka bar alƙur- ka bar alƙur'ani shi wannan Allah ɗin da ya ma karamci shi ya halicce ka ya tsara ka kuma ya daidaita ka a cikin kowace irin sura da Allah ya so ɗin ya yi tarkibin ka ka tsanci kanka a matsayin ka na ɗan adam ya ma ji da gani wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun duk wannan ni'imomi ne da Allah ke kidayawa daga cikin irin ni'imar da Allah ta'ala ya mana a matsayin mu na 'yan adam a wani gun yake cewa wa in ta'udu ni'matan la ila tuhsuha in za ku tsaya kidaya ta ni'imomin Allah ta'ala Allah ya ce ba za ku iya yi ba a wata ayin Allah yake cewa dan adam bayan ya gama rayuwarsa suma amatahu sannan Allah ya sa a karɓi rayuwarsa fa aqbarahu sannan kuma a binne shi summa idza sha'a anshara a wani lokaci can in Allah ya so za a sake tada shi Allah ya ce dan adam dai bai cimma irin umarnin da Allah ta'ala ya ba shi ba a wata ayin Allah yake cewa har lokacin da mutuwa ta zai kiwa ɗaya daga cikinsu mutanen banza waɗanda ba sa kan hanyar daidai za su yi burin cewa rabbir ji'un Allah mai da mu mana duniya ka ba mu dama mu koma duniya idan mun koma wannan duniya la'alli a'malu saliha tabbas ni zan yi aiki aiki na kwarai aikin da kake so aikin da manzanni suka zo da shi fi ma tarat cikin abin da na bari a baya Allah ce kalla wannan kawai magana ce da awarka da burinka ba zai yi ba innaha kalimatun ya qailuha kalma ce kadai wanda bakin ku yake furtawa wa min wara'ihim barzak a baya da su kadan akwai barzak matara shine malamai suka ce nan ma kabari Allah yake nufi ila yawmi ba'thun har zuwa ran da Allah ta'ala zai tashi kowa da kowa Allah yake faɗa mana labari game da fir'auna da mutanensa da yake cewa annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta Allah yake bujirowa da ita gare su safiya da marice shi malamai suka ce a cikin kaburburan su wa yawma taqumu sa'atu adkilu ala fir'auna ashadal azab a ran da Allah zai tada alkiyama za a shigar da fir'auna da mutanensa azaba mafi tsanani ita ce azabar wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare a cikin littafin Tirmidhi Abu Isa Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare da shi idan ya tsaya kan kabari Usman dan Affan iya kuka har ya jika gemanyarsa gemunsa ya jika iya ɗisa da ruwa saboda kukan da yake yi idan ya tsaya gaban kabari sai wa'ansu daga cikin sabai suke cewa usman dan affan ta janna wannan a gaban ka ake karanta mana wuta da aljanna a qur'ani amma wala ta baki a lokacin ba ma ganin kana kuka amma wa ta biki min haza ka zo ka tsaya kan kabari kana kuka ya usman sai ki ta sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul ni da kunne na naji ma'aikin Allah yana cewa alqabaru awwalu manzil min manazil al-akhirah shi kabari shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira duk wanda zai je lahira sai ya bata kabari kabari ne masaukin sa na farko Usman dan Affan ya ce ya ji manzon Allah yana cewa dukkan wanda ya tsira ya kubuta a cikin kabari to fa ma ba'da wa'isa abin da zai biyo bayan kabari mai sauki ne har in dai ka tsira ka samu rahama da jinkai cikin kabari to abin da zai biyo baya mai sauki ne idan dan adam lam jahamin bai tsira daga kabari ba to fa ma ba'adahu ashad min abin da zai biyo bayan azabar kabarin kuma ta tsanani har yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam a manzon Allah ya ce ma ra'aitu mandaran ban taba ganin wani abun kallo ba qattun tun da nake illa wal qabr afza min face kabari sai ya fi tsuwartar da ni wajen kallo manzon Allah yake faɗar wannan kalma bin taɓa ganin abin da idona ya kalla na tsorata na gigita na firgita ba face kabari dan adam a yau kana zuwa kabari makabarta ana rakawa da kai ana binnewa wani irin wa'azi ka ɗauka game da kabari game da rayuwar cikinsa game da jiran da yake wa kowanne daga cikinmu wani darusa ka ɗauka ga manzon kai yana cewa ba abin kallo mafi firgici ga mai imani kamar kabari wanda wannan kuma abu ne tabbatacce ga shi nan iya faruwa wanda hadisai da yawa sun tabbatar da kan cewa ana binne mutum za a dawo masa da rayuwarsa a cikin tirmidhi dai littafinsa akwai hadisin abbas sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito zai yi sallah da sahabbai qara'a nasun ka'annahum yakthirun sai ga wasu mutane kamar suna zancen duniya sun dan yawaita maganganu sai ke cewa amma innakum law akthartum dhikru hadhimul lazzat da wannan maganganu naku da ma kuna tuna mutuwa da ma maganganun ku sun fi yawa wajen tuna mutuwa manzon Allah ke faɗawa sabansa wannan wanda suke tare da shi yau da gobe yake jiya musu sallah wahayi yake sauka cikinsu amma yake cewa maganganunku sun yi yawa da ma dai maganganun sun fi yawa wajen ambaton mutuwa shi ku shagalitu da ambaton mutuwa da tunata ku yawaita ambaton mutuwa fa innahu manzon Allah ke cewa lam ya'ti lam ya'ti ahadun al-qabr ba ɗayan ku da zai shiga kabari illa takallama fihi face kabari yayi magana shi da shi duk wanda za a kwantar cikin kabari ma'aikin Allah hadisin Abbas Sa'id yake cewa sai kabari ya masa magana cikin magana da kabari zai yi wa dan adam din da za a binne zai ce ana baitul garaba ni ne ɗakin bakunta ɗaki ne na bakuntar da ba wani yan garantaka sai ran da Allah ta lata shi alƙiyama wa ana baitul wahada ni ne ɗakin ɗayantaka wanda ba wanda zaka ƙara gani cikin yan adam har sai Allah ta lata shi alkiyama wa ana baitu turab ni ne ɗakin ƙasa ana baitu dud ni ne ɗakin tsutsotsi haka kabari zai dinga yi wa kansa kirari a lokacin da za a shimfitar ɗan adam a ciki kuma masu magana suna cewa duk lokacin da aka binne ɗan adam kwana ɗaya biyu wani dalili ya sa a je a binne a tono shi ka gani wallahi su matallahi sai ya fita daga hayyacinsa duka duk wata kamata sai ta bata sai ya zama abun tsoro sai ya zama ba a son kallonsa duk kuma yadda ake ƙaunarsa a wannan gida na duniya duk inda ake yi da shi wajen kowa yana yabonsa ko kowa yana faɗar alkhairinsa amma ba shi kwana biyu awa arba'in da hudu cikin kabari dukkan kama sai ta canja fatar sai ta zamto kamar fatar biredi duk inda ka ɗaye sai ya ɗaye wa cikin ɗan adam kwana biyu kawai wannan kowa wannan rayuwar tana jiransa idonsa sai ya zazzago ba inda ba zai motsa jikin ɗan adam ba kwana biyu kacal a kabari shekara dubu nawa za a ciki Allah ne kada ya bar wa kansa sani to kabari iya yi wa kansa wannan taken shine ɗakin kaza shine ɗakin kaza wanda aka binne cikinsa idan mai imani ne Allah ya sa muna cikin su khala lahu al-qabr marhaban wa ahla sai kabar ya ce mara balale mara ba da kai muna farin ciki da zuwanka in kuma mutumin banza aka binne sai ya ce la marhaban wala ahla ba ma mara balale da kai ba ma farin ciki da zuwanka duk abin da ka gani kai ka zo da kayanka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan dan adam ya mutu ana binne cikin kabarinsa mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da shi su tambaye shi su mai tambayoyi daga cikin tambayoyin da za su yi masa akwai man rabbuka waye mahalicinka waye abin bautanka wa ma dino me addininka me kake yi wa ma ta fi zaka rajulun ladhi bu'isa bikum wani bayani zaka game da manzon da aka turo cikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mai imani ne sai ce rabbi Allah Allah shine mahalicina wa diniyar islam addini na shine musulunci kuma shi wannan manzo mai tarun albarka huwa rasulullah ja'a bil huda wa dinil haq manzon Allah ne ya zo da shirya da addinin gaskiya anan ne Allah ta'ala ke cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala ya samu na cikin su Allah zai tabbatar da furucin masu imani a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira yan uwana masu albarka akwai asbab da yawa wanda suke wajibtar da azabar cikin kabari azabar cikin kabari tabbatacciya ce manzon Allah ya yi hadisai da yawa ga ayin da muka karanta hikayatan an fir'auna wa ali wanda ke mana magana kan fir'auna da mutanansa yi uraduna alayya guduwan wa ashiya duk malaman tafsiri sun ce azaba ce a cikin kabari cewa akwai dalilai da sabbuba da suke tabbatar da cewa dan adam in ya mutu a wannan layin za a masa azaba a kabari malamai su raba dalilan guda biyu akwai mufassala akwai mujmala akwai dalilai rababbu akwai kuma dunkulallu daga cikin dalilai dunkulallu da suke haifar da azaban kabari akwai jahalun nasu billahi azza wajal akwai jahiltar da mutane suka yi wa Allah mutane ba ruwansu da Allah ba ruwansu da Qur'ani ba ruwansu da addini sun bar wa malamai da ɗaliban ilimi da almajirai su kadai abin ya shafa amma kai baka wannan layin sanin Allah sanin alqur'ani bai dame ka ba kana addini kamar ra'aytan nas ka mai da addini adatan da kuma gargajiya ba ruwanka da bincike game da addini to wannan iya haifar da azaban kabari abu na biyu a mukhalafati awamirillah azza wa jal saba wa umarnin Allah da gangan Allah ya ce kaza kai kuma kai akasin abin Allah ya ce abu kaza nake so a yi kai kuma kana da iko kana da zaka ka canja wannan al'amari to shi ma wannan iya sabbaba azabar kabari irtikabihim li nahyihi azza wa jal ko Allah ya hana abu wa ansu zai kewa abu Allah ya ce riba ci riba ba kyau rashawa zina luwatsi ƙarya annamimanci hassada dukkan kaba'irai Allah ya ce baya kaunar su a yau kuma ƴaƴan adam suna aikatawa ba dan ba su ji ba ba dan ba su sani ba sai dan zuciyarsu ta fi karfin su sai dan san su ga duniya ya fi tsoron su ga Allah to duk mutanen da suke aikata abin da Allah ya hana kai tsaye ba wata shubha ba wani dalili to wannan iya sababar da azabar kabari haka malamai suka ce daga cikin asbab mufassala abubuwa rababbu da suke haifar da azabar kabari akwai annamima annamimanci daukan magana a kai can da niyyar bata tsakani iya sababar da azabar kabari wa hiya naqalul kalamun nas ala jihad al ifsad bai bi niyyat ifsad baina zatal bayn da niyyar ɓata tsakanin gari da gari unguwa da unguwa jam'iyya da jam'iyya ɗalibai da ɗalibai kaza da kaza a ɗau magana dai a kai can a kai can irin abin da ya zama sana'ar wa'ansu a yau to wani iya zama sabab na azabar kabari abu na biyu akwai al'istin zahamin albau akwai rashin tsarkaka daga fitsari ko kuma a rashin killace al'aura a yayin biyan bukata mutum ko ina ya tsuguna ya fitar da al'auransa waje iya sababar da azabar kabari ko ko mutum ya yi fitsari bai kammala ba sauran fitsarin ya zuba a tafiyarsa da gangan shi ma iya sababar da azabar kabari hazal bayan mujibani li azabar kabar wannan sababa guda biyu suna wajibtar da azabar kabari kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukari da muslim an dawus an ibn abbas radiyallahu an dan abbas yake cewa marran nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabarai manzon Allah ya wuce ta wasu kaburbura guda biyu sai manzon Allah yake cewa innahuma la yu'azzibani ko kuma layu azaba ne waɗannan 'yan kabarin ana musu azaba ba domin wahayi ne duk wanda ake wa azaba a kabari in ba wahayin Allah ba baka sani ba domin amrun amrun ne ghaibi amrun ne ma'anawi in ka kara kunnen kama ba ji zaka yi ba to amma ta sigar wahayi sai Allah yi wa manzon sa wahayi waɗannan ana musu azaba amma wa ma yu'adhibani fi kabirin ko an kabir amma abubuwan da ya sabbaba musu azaban kabari a ganin idan ku ba wa'ansu abubuwa ba ne masu girma sai ma'aikin Allah yake cewa ɗaya daga cikinsu yamshi bin namima aikinsa yawo da annamimanci a wani gun kuma aikin Allah iya cewa annamam la yadkhulu aljanna dukkan annamimi da ya mutu bai ba shi ga aljanna ɗayan kuma baya tsarkaka daga fitsarinsa ko baya suturta daga fitsarinsa waɗannan sabbuba guda biyu su ne sabbuban da ma'aikin Allah yake cewa ana yi wa waɗancan mutane azaba a kabari har ya wani fiƙi agon ya ce ku dasa bishiya a kansu ko a daidai kafarsu wai Allah Allah zai sassautar musu azaba matukar wannan bishiya ba ta bushe ba bayan Allah masu albarka ku dinga ziyartar makabarta domin ziyartar makabarta tana tuna lahira ba dai sai an yi mutuwa kawai ba a haka kawai ka ce yau na tafi makabarta ziyara wannan manzon Allah ya ce iya tunatar da kai lahira ثم تفكروا التفكير العميق sannan kai tuntuntuni tuntuntuni mai zufi fi bawatini ha cikin wanda suke karkashin kasan a kwance wa kaifa kana ashabu hadal qubur wadancan da suke kwance yau ajiya suke na bainan nas su su ma sun yi rayuwa irin taka ba sun zo masallaci sun je kasuwa sun je gona sun yi siyasa sun yi kuɗi sun yi talauci ba abin da ba su yi ba sun yi rayuwa irin rayuwar da kake a yanzu amma a yau suna kwance a kabari ya ishu na bainan nas kano akawiya akwai majiya karfi cikinsu akwai masu tasiri a cikin al'umma a cikinsu akwai aganiya akwai mawadata cikinsu akwai uzama akwai manya-manya cikinsu akwai ulama akwai malamai akwai hukama akwai masu hikima akwai shuja'an akwai jarumai amma duk yau ƙasa ta ɓoye su alam naji alal arda kifata a haya'an wa amwata Allah ta'ala ke malake cewa su ma ba da zalika kaifa dasu fitra duk karfinsu duk mulkinsu duk iliminsu duk kuɗinsu amma a yau ga su a ƙarƙashin ƙasa a kwance wa kaifa wada'u tata luhut ga suna an tona ƙasa an bisne su a ƙarƙashi ai wannan ya kai mai duba illa kabar zuwa ga rayuwar kabari fitirkal hafara al-muslima ka tana za a kwantar da kai a wannan rami mai duhu hafara ce muslima rami ne mai cike da duhu tsobatusat yau da gobe za a je a saka a ciki wato guda a lullube ka waje haka fi turab fiskas ka ta cika da kasa wata ta zahara ka wara asaka turab bayan ka da tsakiyar kanka duk kasa ne wa fauka ra'asaka salaya a saman ka akwai itatuwa da tukwane walhut da kuma kasar da za ta zama sutura gare ka wa ba'da zalika laysa ma'aka hunaka ahad duk da wannan tsarin da aka ma ba ɗaya da zaka ji motsin su a kusa da kai ba mata ba ɗa ba aboki ba amini ba ɗalibi ba malami ba wanda zaka ji motsinsa kai kadai zaka zauna wannan rayuwar ta kabari in ka je da alkhairi alkhairi ya bi ka har zuwa kiyama in ka je da shari shari ya dinga bibiyar ka har zuwa tashin alkiyama idan muna tunawa da wannan yan uwa ina muka ga lokacin faɗa da junanmu ina muka ga lokacin bata lokacin da ba shi da amfani ina muka ga lokacin hira a duniya ina muka ga lokacin cin naman junanmu ga wannan jan aiki baki iya jiran kowa daga cikinmu rayuwar cikin kabari kwance cikin kabari kai kadai ba dan hira ba dan sai kayi ba wani wanda zaka ji motsinsa daga kai sai rayuwarka sai aikinka to wannan shine abin da ya kamata mu dinga tunawa sai ya kara mana imani sai ya kara mana tsoron Allah sai ya kara mana taka tsantsan da wannan duniya ba gidan dawama bace wannan ya yan uwa ya tabbatar da cewa ta'ammulatu tafza min al-insan alkuwa fil amal in har ka tsorata da kabari dalilin wannan bayanai da malaman suka yi to ya zama to ka ƙara himma wajen aikin alkhairi wa tarkul ma'asiya kayi niyya wajen barin sabon Allah wa saunul lisan ka dauki damarar kiyaye harshen ka ba kai ba zagin mutane ba kai ba cin naman mutane ba kai ba gulma wa zannul khairi li akikal muslim kullun ka dinga zaton alkhairi ga dan uwanka musulmi wa mu'amalatul hasana bainaka bainal kulli muslim ka dinga mu'amala mai kyau tsakaninka da kowane musulmi wasabru alal aza la sima fi maidani da'awa wa ghairi zalik ka dinga hakuri ka hakurkurtar da rayuwarka musamman a fagen da'awa da abin da ya kama da wannan akwai maimun bin mahran ɗaya ne daga cikin tabi'ai shi da ya ji wa'azi a kan kabari ya tsorata sai ya je ya tona kabari a gidansa kawai yau da gobe sai ya je ya leka ya gani sai ya tunawa kansa kabari kabari ya tona a bayan ɗakinsa baya shafan awa awa awanni sai ya ji ya bude kabarin ya gani ya ga irin wannan yana jiransa ba to wannan ita ce rayuwar mutanen kwarai masu tsoron Allah a cikin rayuwarsu Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya ba mu ikon kiyaye dukkan abin da Allah ya hana ya ba mu ikon zai kiwa duk abin da Allah ta'ala ya halatar da mana da shi qawlan wa fi'lan wa amala muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya sa mu da cikin bayansa na kwarai ya ba mu ikon gyara kusakuran mu ya ba mu ikon tsayuwa kan daidai da karshe a madadin majalisa ta limamai na wannan masallaci muna yi wa al'umma fatan alkhairi da kuma fatan Allah ta'ala ya karbi ibadunmu na Ramadan muna addu'a da fatan alkhairi ga kowa duk juhud da aka yi da Ramadan da bayan sa muna don Allah ya karba mana wanda suke da kudaden su wanda suke da ilimin su wanda suke da lokacin su wanda suke da hikimar su da shawarar su duka dai Allah ya hada mu aladan gaba daya Allah ta'ala ya kai rayuwar maran mai zuwa kuma ya samu da cikin wanda zai yi wa yantawa da rahama da jin kai mahaifanmu Allah ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu da su da dukkan malaman mana addini shugabannin mu Allah ya taimake su wannan kasa ta mu Allah ya mana jagoranci wani addu'a ga bayin Allah da suka rasu musamman shugaban sojojin kasa a wannan sati da ya hadari na jirgin sama mai mutu muna don Allah ya ji kansa musulmi ne dan uwan mu Allah ya gafarta masa da wa'ansu daga cikin yan uwansa musulmi da suka mutu tare muna don Allah ya gafarta musu wanda aka nada jiya ko muna fatan Allah ta'ala mai jagora duk abin da ake tunanin wannan din da ya mutu zai yi Allah ya baiwa wannan ikon fiye da shi na alkhairi duk abin da ake zato gare shi mamacin Allah ya maida wannan zato fiye da shi akan wannan wanda aka bawa Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya shugaban kasar mu Allah ya kara masa lafiya jihar mu Allah ya mata jagora Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da karuwan arziki Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai karɓi du'ayin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu salati gare shi har yace Allah da kansa ya fara inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وانعم واكرم على هذا النبي الكريم اللهم اذا الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن